وقنا عذاب الآخرة اللهم لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما آه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه يو 23 21 21 ne to 21 ga watan bakwai hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1422 wanda ya daidai da biyar ga watan uku 2021 gregorian calendar a kudu da cewa mun fara a makarai da girman allah maɗaukakin sarki za mu ci gaba da wannan karatu namu mai albarka a wadda masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba a cikin wani littafi mai albarka muktasar sahih bukari wanda aka fi sanansa da attajiri da asarai da ahadis jami'a sahih yau insha Allah za mu tashi sabon babi hadisi na 47 babu su'al jibril jibrila annabiya sallallahu alaihi wasallam tambayan da jibril ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko an imani wal islam wal ihsan ya tambaye shi akan menene imani menene islam menene kuma ihsan wanda hadisi ya rubuta daga Abu Hurairah Allah madaukakin sarki da shi ke cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yawman baridan linnas wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ma mutane suna zaune sai gashi ya fullo ya bullo haka daga nesa ana hango shi shine baris barizan linnasi fatahu rajulun fakala sai wani mutum sai ya zo sai ya ce masa mal iman ya rasulallahi menene imani menene imani dan ne sai wannan tambaya saboda musulunci ya zo da sabbin kalmomi da ake amfani da su da yanzu kuma ake amfani da su a wani istilahi daban da yin an ce imani wani abu daban ake nufi yin an ce sallah a lokacinsu suna da sallah amma sallar su wani abu daban take nufi in sun ce addu'a daban take nufi in sun ce islam daban yake nufi in sun ce kafiri wani abu daban suke nufi ba kafirin yanzu in sun ce mumini wani abu daban suke nufi saboda haka daga cikin aikin da alkur'ani ya yi mulugar arabiya shine ya dada kara mata wato kenan wasu kalmomin da da babu su sannan ya dada fadada ma'anan wa'insu kalmomi wanda yake dacan akwai su amma kuma ga abin da suke nufi daga shi yasa ana yawan faɗan terminology imani imani imani sai ce ya rasulullahi mal iman menene imani nan an ce imani a musulunce ko me kuke nufi da imani sadaka ba mun mamaki bane dan yayi tambaya kamar yadda muka faɗa dama in ka ce kafiri kaga a lokacin waye zaka waye zaka ce masa kafiri a lokacin jahiliya tunda ba musulunci in sun ce kafiri wani kalma ta kalma tana nan amma wani ma'ana daban take nufi haka kuma mu'mini sai ya ce al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa bi liqa'ihi wa rasulihi wa tu'mina bil ba'th abinda ake nufi da imani shine ka yarda a cikin zuciyarka da ka daitaka Allah madaukakin sarki ka yarda akwai mala'iku don da ka ga ba san mala'iku ba yawa Allah ma kaga ba su da cikakken sani a kansa saboda sun dauka wa'annan goma kan duk alloli ne saboda za su ce a ali hatna khairun amhu allolin mu su suka fi alkhairi ko kuma shi tara ka suna da alloli daban-daban daban da haka ma'anar Allah kanta a gurin su wani abu ne daban ta haka ce ka yadda akwai Allah sannan ka yadda akwai mala'iku to ko san me mala'iku ba wa bi liqa'ihi ka yadda kuma za a sadu da Allah din saboda cewa suke yi a iza kunna izaman wa rufatan ko a inna la mabuthuna khalqan jadidan in mun zama kashi mun diddige kuma za a sake tashin mu tashi daban ko wa yaqulu al-insanu ay idza ma mittu la sawfa ukhraju hayyan inna mutu yanzu za a sake tada ni to wanda bai yadda in an mutu za a sake tayarwa ba suna cewa in hiya illa hayat na duniya na mutu wani haya wa ma yuhluku na illa dahar kawai ka mutu kawai ka dilmi a cikin kasa kenan an gama da rayuwarka to wanda bai yake da wannan akida din ba zai yadda da cewa in an mutu kuma za a sadu da Allah ba sai in an sake jaddada masa wata kinan fahimtar sa a rayuwa ta haka shine yake cewa ka yadda cewa Allah madaukakin sarki za a haɗu da shi saboda sakamako ranar tashi alkiyama wa rusulihi kuma ka yadda da manzancinsa manzanninsa ya aiko manzanci ta hanyar manzanni da wannan wanda yake yanzu a gaba gare ku shine annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran wanda suka zo kafin annabi sallallahu alaihi wasallam dole sai ka yarda da shi ba za ka zama numinu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din ba kamar yadda yahudawa da nasara wato kenan suke yi a za ka yarda da manzanni wato kenan gaba daya wa nu'minu bil ba'thi aw wa tu'minu bil ba'th sannan sai ka imani da kuma za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama shi ma matsala ce da suke sai da aka riga aka koya musu ita saboda yadda kaga rayuwa take gudana a wancan lokacin duk wanda ya kalle ta ya san cewa ta mutanen da basu imani da tashin alkiyama bane ta haka shi yasa suke musu an taba samu wanda ya dauko kashi kashi wannan tsofan kashi da dage zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce yanzu wannan za a iya rayar da shi man yuhyil izama wa hiya ramin waye ya isa ya raya wannan kashin alhali ya riddige a kasa ko ta ka ce masa ne kuliyaha allazi an shaha awwala marra wanda yayi kashin da ai da babu kashin waye yi shi to wanda yayi kashin da yanzu shi zai sake ta da shi oh kulli shay'in alimun shi ko masani na kan komai ya san yanda yayi da yanzu kuma ya san abin nan yanda zai sake mai da shi to kai imani za a yi tashin alkiyama qala sai ya ce masa mal islamu to menene musulunci kuma qala sai ya ce al islamu an ta'budallaha wala tushrika bihi shay'a ko wala tushrika bihi ka bautawa Allah madaukakin sarki kar kai tarayya da shi bautan Allah kuma ba komai bane sama da imtisalil awamir wa shinabin nawahi abinda aka ce kai kai abinda aka ce ka bari ka bari duk abinda Allah ya ce mutum yayi yayi shi shine bautar Allah abinda aka ce ya bari ya bari da yayi shi a lokacin da aka ce ayi kaifiyan da ake bukata a tsarin da ake so ya yi shi kuma da niyyar cewa ya yi don Allah ya ce a yi sawa'un ya fahimce shi ko bai fahimce shi ba kamar yadda sahabbai suke da wannan fahimta din in Allah ya ce a yi abu sun gane fa'idan ko ba su gane fa'idan ba damu su kawai Allah madaukakin sarki ce a yi haka za su yi in Allah ya hana za su hannu ba za su damu da hasarar da abin zai jawo musu ba kaga sabanin halin da muke ciki ko ya ce a daina kaza to kowa sai ya duba ribar da zai ci ko kuma asarar da zai ci misali a ce a daina cin riba wani ya duba ga harkar kasuwancinsa zai samu tasgaro sauraka sai ka ga yana kawowa wato kenan duk wani hanyar da zai samu tajin wannan airport din me yasa najeriya muka ki gyaruwa duk kiran da ake yi cewa a gyara kaza a gyara kaza a gyara kaza wa'in mu ne ko kuma mafi yawan mu ko kuma in ce mu mun duba mun ga cewa tsarin da ake so mu dawo din wanda zai gyara mu a duniyance zai kawo mana wata matsala shikenan da aka duk wata hanyar da za a bi a gyara shikenan sai mu kawo wato kenan sabotage a wannan hanyar ta yadda abin ba zai yiwu ba duk wanda ya ce zai yi gyara sai ya zama shine abokin gaban mutane ta ko ina sai an kokarin an ga cewa gyaransa ba zai yiwu ba ya zama wato kenan ya gara to kaga a wata kenan akwai matsala a nan kenan da aka ke cewa kai imani da tashin alkiyama ya ce masu mal'in an ta abuda Allah minane an ta abuda Allah ko ka bautawa Allah madaukakin sarki shine kai komai dan Allah sawa'un ka zaka fa'idantu ko ba zaka fa'idantu ba sawa'un zaka ci riba ko ba zaka ci riba ba sawa'un zai kawo matsala ko ba zai kawo matsala ba shine an ta abuda Allah ka bautawa Allah madaukakin sarki wala tushrika bihi kar kai shirka da Allah madaukakin sarki a cikin ibada karka shirka da Allah madaukakin sarki saboda inna shirka la zulmun azim lalle babban zalunci ne kuma Allah madaukakin sarki baya gafarta ma mutumin da ya mutu akan shirka wata kima salata sannan ka tsaye da sallah sallah wannan tsaye da sallah shine wato kinan yin ta tare da sanin ka'idodinta sannan da kiyayewa lokutan yin ta sannan kuma da kiyayewa yinta dan Allah to wannan shine ake kiran tsaye da sallah tsaye da sallah akan lokacinta wato adda zakata ka kuma bada zakka wato kenan ta gona ko ta baramu ko ta dabbobi ko kuma duk abin da dai yake da hakkin a bada zakka al ma'ruda wadda take wato kenan al mafruda wadda take a barfarar dantawa zakkar da ta zama ta farilla to kai wannan shi kenan wato sumu ramadana sannan sai kai azumin watan ramadana shi ma wato kenan na farilla qala sai ce to naji wannan mal ihsanu menene kuma ihsani ihsani daga karamal hasan ne hasan me hasan abu mai kyau ihsan shine yin abu mai kyau kyautatawa wallahu yuhibbul musinin Allah yana son mutanen da in za su yi abu sai su tsaya su yi mai kyau a ko menene noma ne ka tsaya ka yi mai kyau kujera za ka yi ka tsaya ka yi mai kyau harkar kaza za ka yi ka tsaya ka yi ta mai kyau dinki za ka yi ka tsaya ka yi shi mai kyau duk abin da za ka yi ya zama ka yi shi to the best of your ability shi ne ake kiransa al-ihsan ka kyautata kenan a luga don haka Allah yana son mutanen da babu ha'inci a cikin zuciyarsu duk mutumin da zai tsaya abu mai kyau kaga ba babu ha'inci a rayuwarsa to rashin ha'inci sifa ce irin wadda sifofin da Allah madaukakin sarki yake so don haka sai ya tambaye shi to menene ihsani kuma a musulunci sai ya ce an ta abuda Allah ka annaka tarahu shine ka bautawa Allah madaukaki sarki kaman kana kallon sa kaga in dai kana kallon Allah zaka yi aiki saboda dabi'ar mu ne yanzu ko babban liman ne yake gaban ka sai ka zaka yi sallah mai kyau ko ko mutane suke ga kai ko ko matar ka ne a gaban ka sai ka zaka yi sallah mai kyau ba za ka yi abin da in ya mure ce biri ba kyau ba za ka yi biri ba balantana ce almajiranka ne a gabanka sai ka ga mutum yana tsayawa ya yi abu mai kyau saboda yana ganinka an ce bayi wasu bayi daga cikin bayan abdullahi bin umar don lokacin da suka gashi maza sai su sashi ta kafara sallah ita sallah fufufufuf sai ce a kai wanda mai kokari ne sai ya yanta shi to in a gaban allah ne fa a lokacin da ka tabbatar Allah yana kallon ka wani irin kunuti ya kamata kai amman huwa qanitun ana allai sajida wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmatar rabbi kaga irin su sayyidina Usman wanda wannan ayan ta sauka a kansa sun san cewa lokacin da suka tsaya a sallah a gaban ubangiji suke ko a cikin Allah ya kace mana al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangiji ya je gaban ubangiji ne suna tattaunawa da haka kafin ya je shi alaihi an yata ahaba wajibi ya yi tattali ya yi tsarki ya yi alwala ya yi mai duk dai tattalin za ka gana da ubangiji to kaga in ka zo gaban ubangiji maɗaukakin sarki sai ka yi sallah kamar allah yana kallon ka to ba a nan ba lokacin da ka ɗauki azumi zuwa lokacin da za ka kai aƙidar ka shine allah maɗaukakin sarki yana ganin ka domin in ka tambaya ganin ka rinka ɓuya za ka iya karyawa za ka iya karyawa mutane ba su abin nan ba amma in ka tabbatar ba gije na kallon ka za ka iya rike wannan abu to lokacin da za ka yi sadaka shi ma wannan ubangiji za ka halarto a cikin zuciyarka idan mutum ya rike wannan akida to riya za ta fita cikin lamarinsa to me yana idan Allah ne da haka har sai ya kai matsayin la nuridu minkum jaza'an wala shukuran inna nakafu min rabbina yawman abusan kamtarira komai za ka idan Allah ne da haka wanda ya kai wannan matsayin to zai zama daidai a gare shi da yabo da zargi in kana yaban sama ba ka shalle shi ba don ba dan kai ba ba kuma dan yaban kai ba in kuma ka kushe ma ka kiya za ba ya shalle shi ba don ba dan kai ba ba dan kushewar kai ba to wannan shine mutumin da sifar da ake son mutum ya kai in zai yi abu yayi abun kaman Allah madaukakin sarki yana kallansa to haka sai ji tsoron Allah wajen kiyaye wannan saboda in lam takun tarahu in kai baka kallon shi Allah madaukakin sarki fa innahu yaraka to wallahi shi yana kallon ka shi yana kallon ka ya la ya zuba anhu mizqala zarra babu abin da yake ko kaman kwaya zarra ne zai buye masa wa yufsiru zarrata fi zalma'i kama yara ma gaba tatil ma'i kwaya zarra an atom na abu ko kuma abin da yake kasa da atom me kasa da ake yake kasa da atom electron ko ko proton ko neutron don sai ka fasa atom a cikinsa da aka samu electron ko to ko ya ga kamar electron ne a cikin dukun dare yana Allah yana kallonsa wa yusiru zarata fi zalmai a cikin dukun dare kama ya rama gaba ta talmai kamar yadda ke garganin abin da ke garkashin teku tekun da in ka sa pole guda biyar za su nitse daya akan daya akan daya ba za a gansu ba wanda yake can karshe yana karkashi yana ganin sa kuma shi yake bashi abinci kullum kuma shi yayi shi kuma shi zai zo karɓi ransa lokacin da rayuwarsa ta kare a wancan gurin din to kaga saboda haka a yi cikin wannan lamarin za ka fahimci cewa Allah maɗaukakin sarki yana kallon ka idan kai baka kallonsa kala sai ce to mata sa'a to na ji wa'yan nan yaushe ne za a yi tashin alkiyama yau saura wata nawa ko saura kwana nawa ko saura shekara nawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il mal mas'ulu anha bi a'lam wanda aka yi masa tambayan ba shine mafi sani mina sa'il sama da mai tambayan ba mai tambayar da wanda aka tambayan ba wanda ya fi sani a kanta ni da aka tambaye ni ban fi ka sani ba ina ce kai babban ilimin ka shine ba ka san ran da za ta faru ba to ni ma ban fi ka sani akan akan matsalar ba yana zama mai kenan daidai muke yanda baka sani ba ni ma ban sani ba kun ga ya bada ansa kenan don haka ake cewa wai ban sani ba shine nisful ijaba ko yawwa in an tambayi mutum daga cikin abin da ake kira al'amana al'ilmiya amana ta ilimi in an tambayi mutum in bai sani ba sai ce ban sani ba sai ce ban sani ba ya ce ban sani ba shi kenan magana ta mutu wani mutum ya zo daga ƙauyensu tafiya kwana da kwanaki a kan rakumi ya zo har madina lokacin imam malik shine ya rufe duniya ya zo ya yi tambaya mutanen garinmu sun aiko wani tambaya kaza me kaza ya ce kaza ne me kaza ya ce kaza me kaza ya ce a wani kan ban sani ba eh ya ka yace ba sani ba ce a to yanzu in koma garinmu in ce musu me ce kaje ka ce musu malik bai sani ba ba shi kenan ba eh wata musu imamu malik bai sani ba akwai wani abu bayan wannan ai fauka kullu zai ilimin alim ai Allah shine muntahal ulum shine babu ilimin da bai sani ba amma bayansa babu wanda wato kenan bai sani ba don babu wanda ya san komai don haka ba gajiyawa bane malami ya ce ban sani ba sannan kuma matsala ce malami ya bada fatawa kan abin da bai sani ba yawwa don yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsorace ma wannan al'umma din binne nake tsorace ma al'umma ta za a samu wasu mutane wanda za su zo su ba su da ilimi sosai za a tambaye su za su ba da fatawa su bata su batar idan su dora mutane akan abu kuma da sani su cewa ba su san hukuncin ba don haka su sun bata kuma sun batar da mutane kuma ka san mutanen mu yanzu da ta'assubanci da zaran a gurin malamin sai ya lakano wannan abu shikenan ba wanda ya sai tunkude shi akai wannan abu ko kuma kungiyar su ne ta riga ta bada wannan fatawa shikenan ba wanda ya sai tunkude shi akan wannan to kaga sai mutane al'umma da yawa su ta tafiya a kai ran da kuma malamin da ya sani ya zo ya yi bayani ba haka ba kuma ita rigima da mutane ce san ba haka ba ne masu mina bi haza biya bayan al'awwalina da mutane su san ba su san haka ba saboda mutane ba su san canji suna da resistance a wajen wato kenan canji to saboda haka dole ne in mutum bai sani ba ya nuna bai sani ba sannan kuma ba gajiyawa ba ne cewa ban sani din ba kaga annabi sallallahu alaihi aka tambaye shi mal mas'ulu anha bi alamin min sa'il ni da ka tambaye ni ilimi na bai kai bai fi naka ba a matsayin ka na kai mai tambayar don haka kinaya ne nace masa nace masa wato kinan ban fa sani ba wasa ku biyo kana asharatiha amma kai hakuri zan baka labarin alamominta asharatu sa'a alamomi da suke nuna cewa tashin alkiyama yayi kusa in ka gansu to sai ka fara shiryawa kenan ta zo ta tsaba na farko yace idza waladat al'amatu rabbaha haka ne in baiwa ta haifi ubangijinta ta haifi ubangijinta baiwa idan mutum yana da bawa shi shine ubangijin bawan kenan bawan kuma shine wato kenan bawan wannan din ko wannan kalima ana amfani da ta isti'malan majaziyan isti'mali ne wanda yake majazi rhetorical expression ne saboda haka ana nufin bauta na, mutum ba irin bautar Allah ba da bawan da kai din duka bayan Allah madaukakin sarki shi wani bautin an ce bauta aka jingina wa Allah ita ce bauta hakikiya istimalan hakiki in aka jingina da wani kuma ana kiransa istimal almajazi istimalul ajaji saboda haka baiwa za ta haifi ubangidanta ma'anan wannan shine idan mutum ya sai baiwa ai Allah madaukakin sarki ya halatta masa kusantanta ko yawwa illa ma malakat aymanuhum ko to lokacin da ya kusance ta in ta haifi da dan bawa ne ko ba da bawa bane dan da ne don haka dan sa ne kenan amma ita bai wasa ne idan ya mutu tana daga cikin tarika gado ɗanta yana cikin masu cin gado ita kawai tana cikin wata kenan abin da za a ci gado inda ba dan fatawan na umar ba da ya hana a sai da wadda ake kiranta ummi walada don haka yanzu shi yana ɗa ita tana baiwa don haka shi ne sayid ita ce wato kenan abin nan wato kenan ma'ana zuwa zamani zai zo shi wanda za a yi haka za faru kaga wani ba wani sabon abu ba ne iza waladatil amatu rabbaha in baiwa ta haifi ubangijinta ma'ana baiwa za ta haifi ɗa kenan mun gane wannan amma da baiwar bawa ne ya aure ta ko kuma wani mutum ne ba bawa bai aure ta ba mai ita ba to ƴaƴanta duk bayi ne baiwar ka ne sai wani ɗa ya zo ya aure ta suka zanda to ƴaƴan duk bayi ne naka ne zaka zarga musu igiya ko kuma wani bawa ya aure ta ƴaƴan bayi ne amma in kai da kanka ne to ɗan nata ɗa ne bawa to kenan bawa ba na ɗaya kenan ya ce wa iza ta tsawalar ru'a'u ru'a'ul ibli albuhumu fil bunyan in lokacin da ya zo masu yawo a jeji suna kiwon dabbobi suka sai da dabbobin suka dawo gari suka yi karatu ko suka yi kasuwanci suka yi kuɗi suka zo suna tsawaita gidaje tsawaita gidaje tsawaita gidaje don haka tsawai da gidaje na daga cikin me alamomin tashin alkiyama a wancan lokacin in ka gani beni bai wuce hawa daya zuwa biyu ba yau Allah ya kama lokacin da za a yi beni hawa dari hawa dari daya kan daya daya kan daya daya kan daya to kaga alamu suna da da kara wato kenan bayyana kenan ta haka yawan gini da yin gini mai kyau mai tsada da yin gini mai tsawo duk alama ne tashi alkiyama don dama qur'ani ya ce hatta idza akhadhat al-ardu zukhrafaha wa zayyanat wa zanna ahliha annahum qadirun alaiha ataha amrun laylan aw nahara sai duniya ta gama ado an gina ne masu kyau an kawata ta an yi kwalta an yi menene gidaje komai an kawata shi sannan mutanen duniya suna ga cewa yanzu kan sun samu kan duniya za su iya controlling komai they can have control over anything they can manipulate they can do the way they like anything the way they, they like to in an kai wannan stage din Allah madaukakin sarki ce a taha amruna lailan kwatsam wata rana da dare kawai sai tashin kiyama ta zo ta auna haram ko kuma da rana a daga mutane suna cikin activities sai a bura gafo shikenan duniya kuma ta kare kuma ta kare din kenan to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace tsawaita gidaje yana daga cikin wata kina alamar tashin alkiyama kul bi an an ko fi khamsa la alamuna illa Allah yace sannan kuma tashin alkiyama alamar ta tana cikin abubuwa guda biyar wanda in ba Allah ba babu wanda ya san su summa ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya inna Allah indahu ilmu sa'a wa yanzalul al-ghaiz ko ya alama fil arham wa ma ta'lamu nafsun ma za takzibu gadan wa ma tadri nafsun ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت sai karanta wannan aya din Allah madaukakin sarki sanin tashin alkiyama a gunsa yake inna Allah indahu ilmu sa'a Allah madaukakin sarki sanin ran da za a yi tashin alkiyama a gunsa yake ba wanda ya san ran da za a yi tashin kiyama kenan ɗaya kenan ko wa yunzilul gais Allah shi yake saukar da ruwa ba wanda ya san lokacin da za a yi ruwa sai Allah wa daukakin sarki ko biyu kenan wa ma tadri nafsun ma za ta ksibu gadan babu ran da ta san me zai faru da ita gobe gobe babu tabbacin abin da zai faru da kai exactly zaka iya rubuta su gaba daya banda Allah ba wanda ya san wannan wa ma tadri nafsun bi ardi bi ayi ardin tamut ba ran da ta san wai alamul mafil arhami tukuna baya Allah shi yasa abin da ke cikin mahaifa bai ce man fil arhami ba balanta naka ce an yi sukanin za a iya gane mace ne ko namiji domin an ce man lil aqil amma ma li ghayr al aqil da daidai lokacin da aka samu pollination ake cewa ne kome ko fertilization fertilization da ya yi taking place a daidai lokacin da ba a halitta abun ba ba wanda ya san me zai faru in ya zama mutum za a yi scanning a gane amma in bai zama mutum ba lokacin yana ma bai zama man ba to ba wanda ya sani in ba Allah madaukakin sarki ba sannan yake ba za ta rina su da arzin ta mutu ba ran da ta san kuma a inda za a karbi ranta ba wanda ya san a inda za a karbi ransa to wayannan su ne wato kenan alamomin tashin alkiyama da ya bayyana a cikin wannan abin da amma malamai sun kaza alamomin tashin alkiyama kashi biyu akwai ashiratu sa'a al-kubra akwai ashiratu sa'a as-sughra alamomin tashin alkiyama kanana kanana kanana kanana akwai kuma manya manya manya manya manyan sun haddade su guda goma ne kananan kuma suna da yawa yawan ƙarya yawan ha'inci yawan zamba watsuwar zina watsuwar yaudara da dai sauransu irin waɗannan abubuwan duk ɗin sun yi yawa suna daga cikin abubuwan da suke daɗa nuna alaman tashin kyama ya yi kusa manya-manyan kuma akwai su ɗalo ishamsi mai magribi ha kamar yadda wancan hadisi yana rana za ta fito lokacin da za a zo rana ta fito ta inda take faduwa ko akwai bayyanar dabba ko idza wa ka qawlu ko akaranna alaihim dabbatan min al-ard tukallimuhum inna nasa kanu bi ayatina la yuqinuna ko ko la yuminuna in lokacin tashin alkiyama yayi kusa Allah zai fitar da wannan dabba din ita ce ake ce ta tagon Annabi Salihu ko za mu fitar za ta zo ta yi magana da mutane to kallimuhum ta da magana da mutane za ta iya tabbatar kai dan wuta ne ko dan aljanna ne za ta zo ta wannan yana nan za ta zo ta bayyana sannan akwai zuwan dujal don Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wadanda yake cewa me kuke jira ne sai ko jujal kuke jira to in jujal ne fa sharrul ga'ibin yuntazar shine mafi sharrin abin da baya na ko mutane suna sauraron sa zai zo shi kwana 40 zai yi a duniyan nan kwanan sa na farko zai kai shekara kwanan sa na biyu zai kai tsawon wata kwanan sa na uku zai kai tsawon sati wa sa'iru ayyami shi ka sa'iru ayyamikum sauran kwanakin sa kuma kamar sauran kwanakin ku ne normal zai zai tafi zai bi duniya ya je ya dada halakar da mutane akwai zuwan annabi isa alayhi salatu wassalam da imam mahadi yana daga cikin alamomin tashin alkiyama al-kubra duwayanan manyan kubra sai zuwan ya juju da ma juju ko da sauransu to duka waɗannan suna daga cikin manyan manyan alamun tashin alkiyama wanda yake da sun bayyana so su problem ɗinsu ran da ɗaya ya bayyana zahiri kowa ya san ɗaya ya bayyana to sauran kuma za su biyo baya tare tare ne amma wayannan kanana kanana su ne suke dan paving way kafin wato kenan lokacin misali kaga dujal ba zai bayyana ba face yana nan annabi isa zai bayyana yana nan mahdi zai bayyana bayan sun gama da shi su kuma suna nan ya juju da majuju za su zo kaga a lokaci ɗaya wajen nawa hudu sun fita to sauran ma duk a lokaci da wato kenan za su bayyana karamin lokaci to wannan su ne alamun tashin alkiyama annabi sa ya karanta wannan aya din thumma adbara sannan sai mutumin ya tafi faqala rudduhu annabi sallallahu alaihi wannan mutumin da ya tambaya yanzu ku dawo mu da shi a ji a dawo da shi ya sha kwana kenan ya fita masallaci ko ya dan yi nan haka ce a ku kira mu mutumin nan maza maza aka fita kaddarawa shine ba zai fita cikin rahabar masallaci ba amma falam yarahu shay'an ba za su falam yarahu shay'an ba su ga komai ba da suka ji fa kai sai ce masa haza jibril ai wannan din jibril ne ja'a yu'allimukum yu'allimu an-nasa dinahum ya zo ne don ya koya mutane wa tikinin addininsu sadaka tambayar da ya yi ya yi tambaya ne saboda su mutanen da suke gudun su fahimci wayannan abubuwa din su ji karin bayani kuma daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam an karantar da su wannan an karantar da su wannan an karantar da su wannan daga cikin abin da aka karantar da su an karantar da su in malami bai san abu bai ce ban sani ba magana wato kenan ta mutu babun fadl man istabra'a lidinihi babin da yake magana akan falalan mutumin da ya nemi kubutar da addininsa ya yi abu don addininsa ya zama ya kubuta kar addininsa wato kenan ya zama ya lalace ko istibra al-din yawwa wato kenan kamar yana karantar da mu cewa mutum akwai bukatar ya kiyaye addininsa duk abin da zai yi wanda zai lalata masa addininsa to kar yayi saboda alfitnatu ashaddu min alqatl fitina kuma shine abin da zai raba ka da addininka ga ra'ayi yaki ka kashe a kashe ka in ka mutu ka san shahada kai in ka kashe kuma ka san lada ka samu amma wani abu ya zo shi kana dan musulmi ka aiwatar da abin da imaninka zai riga ya tafi ya lalace to kaga wannan ba karamin musiba bane akwai bukatan mutum ya tsaya yayi ma ka addinin sa shinge kar addinin sa ya lalace عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa halal da a fili take kowa santa haram ita ma a fili take kowa ya santa ko wannan abun halal ne kowa ya san shi wannan abu haram ne kowa ma ya san shi don haka yarinya mai tulan gida ma za ta iya tantance tsakanin wannan da wannan wa bainahuma amma in between tsakanin wannan da wannan akwai abin da ake kira mushabbahatu abubuwan da suke wato masu rikitarwa masu rikitarwa shine ambiguous clearly ba za ka iya cewa haram bane clearly ba za ka iya cewa halal bane wannan suna yake kiran su wato kenan abubuwa masu harshen damo za a iya murɗa su za su iya kallon nan za su iya kallon nan su kuma matsalar su shine la ya alamu ha kathirun minan nasi mafi yawan mutane ba za su iya tantance su ba ba za su iya tantance su ba don haka ga dai abu mai kyau kowa san shi ga dai abu mummuna kowa san shi ko mafi yawan mutane ko akwai abin da ba su iya tantancewa kyansa ko kuma rashin wato kenan kyansa ba ba a daga cikin da ne sa zaka kusan kusa ana ta rikici a tsakanin mutane malamai waɗannan ƙungiyar su ce abu kaza daidai ne wannan ƙungiyar su ce ba daidai bane wannan malamin ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne duk ana capitalizing akan abubuwan da suke abin a little bit ambiguous suna ɗan rikici a kansu ko ko ka taba an ce malami da ya ce sallah azhar haramun ne babu ko ka taba jin mutumin da ya fito balo balo ya ce cin shinkafa haramun ne ko ya ce zina halal ne ko sai dai ya bi ta wata hanya daban amma bulubulu fito fita akan nan haram bayyin halal bayyin abin da ake rikici a kansu yawanci za ka ga abubuwa ne wanda suke mutashabihat ko yawwa da haka ga formula idan mutum haka ta faru da shi la'alla ga malamin sa abin da ya bada fatawa la'alla ga abin da mutane kuma sun da suke ga yake kamar sun fi malamin sa ma ilimi ga abin da suka bada fatawa la'alla ga wannan la'alla ga wannan la'alla ga wannan ga an ga wannan ya rasa wanda zai yi to ga formula manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar yace fa man taka shubahat fa gadi sarra li irdihi wa dini wanda ya kiyaye duk abin da yake shubaha bai ma shiga ciki ba hakika ya kiyaye mutuncinsa ya kiyaye kuma addininsa ya kiyaye mutuncinsa ya ke hadis kaga ba wanda zai zarge shi akan wannan abun don haka mutuncinsa ya kiyaye sannan ba zai fatalin addininsa a dalilin wannan abun ba don haka addininsa ma wato kenan ya kiyaye gani ko dangane da fahimtar ayoyin alkurani Allah bada zai ce ayoyi akwai ayatun muhkamatun hunna umul kitab sannan bayan umul kitab akwai ukra mutashabihat wa'insu daban su kuma masu wato kenan abin nan ko wa ukra mutashabihan fa amma ladina fi qulubihim zaygun yatabuna ma tashabaha wanda akwai karkata a cikin zuciyarsu sune suke amfani da wato kenan abubuwan da yake mutashabi a cike aka ce kirista ya zo yana abinan da musulmi ga abin na kuma qur'ani ya faɗa balo-balo isa ɗan maryamu ruhin allah ne wa ruhun minhu ruhi ne daga allah don haka min ɗin na littabi'idiyya ne kaga wani ɓangare na jikin allah ne aka cire aka yi su don haka shi ma allah ne kenan ko kaga yanzu ya kawo ambiguity a cikin wani al'amari bai fahimci cewa min kala biyu ne akwai tabi'idiyya akwai kuma wanda ba tabi'idiyya ba to irin wa'annan mutashabihat din tana ake shigowa sai hada wato kin rikici tsakanin mutane to shi mutum musulmi mai kare mutuncinsa da addininsa duk abin da yake ambiguous sai ya ajiye shi a gefe wa ma waqa fi shubuhat idan mutum ko ya fada cikin shubuha to zai fada cikin haram tabbas ya fada ai takdiruhu shine waqa fil haram ya fada cikin haram yanda zaka gane kara'in yara haula hima mai kiwo yana kiwo a bakin iyaka ga saura ga gona sai zo dab da iyaka ya tsaya da dabbobinsa a wurin suna yi yana kula suna yi yana kula a ai ba su taba ba ko na kan iyaka suke ci to yi shaku an yi kyafi yana dab da fadawa ciki shanu guda goma wata ta je za ta ci ya yi kanta to na baya fa sun kura ta mutum wasa sai su shiga tara ka dole ne mutumin da yake bin wato abubuwan da suke mutashabiha to zai fada cikin haram wannan is automatic mun gane wannan ala ku saurara ku ji wa inna likulli malikin hima kowane sarki fa yana da wato kenan iyaka mana akwai dokoki iyaka na kasarsa ya hana kaza ya hana kaza ya hana kaza ya hana kaza shine hima ya ja ya tsare kowane sarki na kowane gari kowace gwamnati tana da rules wanda suke binding ba ta son abu kaza ba ta son abu kaza ba ta son abu kaza kuma ta sa law enforcement agents kana yi za su iya kama ka Allah ku saurara ku ji wa inna himallahi mahar wa inna himallahi fi ardihi maharibuhu iyakokin Allah a wannan ban kasar tasa shine abubuwan da Allah ya haramta Allah ya haramta kaza ya haramta kaza ya haramta kaza ya haramta kaza don haka ko an hukunta ka ko ba a hukunta ka ba ko an maka abin da inda ka tsallaka to ka tsallaka iyakar Allah madaukakin sarki don haka ka cancanci hukunci in zina kai akwai hukunci in shan giya kai take zalunci in kaza kai akwai hukunci duk abin da kai wato kina akwai hukunci saboda kaga kenan mai san kare mutuncinsa ba zai tsallaka ba tunda dama haram din a fili take ko ya santa to ba zai yi ta babalanta na hukunci haukansa ala ku sarara wa ina fil jasadi mudga tabbas a cikin jikin mutum akwai wata tsoka akwai wata tsoka wannan tsoka idan salahat in har ta gyaru salahal jasadu kulluhu jiki gaba ɗaya zai gyaru jiki gaba ɗaya zai gyaru wa idan fasadat idan ta munana fasadar jasur kullu jiki gaba ɗaya shi ma zai ɓaci alawa hiyar kalb ita ce wato kenan zuciya zuciyar mutane ko ala ali na mange ce zuciya sarkin jiki ne talakawa runduna ne nasu kin maganar riga ne rinji ba su zauna lafiya ba kaga kenan akwai bukatar mutum ya san ilimin da ake kiransa na ahwalul kalb kayan mitali mutalin ya ishara halin da zuciya take iya shiga na yarda da kaddara da amincewa da ita wani abu na tawakkali wani abu na imani da abubuwan da suka shafi a yi imani da shi wani abu da ya kamata a ce zuciya ta kudire wani abu na dauriya da sauransu to duka waɗannan abubuwan ya kamata ya san su ayyuka ne na alkhairi akwai kuma hasada akwai wato kenan hikudu akwai riya akwai ujubu ko da kiburu wa'annan cututtuka ne na zukata akwai bukatar mutum ya san su ya san ta yaya suke shigowa sannan akwai masayi da shaitan tarkoki da shaitan yake bi yake kakkafawa ta ko'ina sai ya yaƙi mutane ta cikin zuciya dole akwai bukatar mutum ya san su sannan ya san kuma ta yaya ake kare zuciya a kansu to in ya samu wa'annan abubuwan za su taimaka masa wajen gyaruwar zuciyarsa idan ta gyaru kuma sauran jikinsa sai ya gyaru amma ya ka samu matsala guda ɗaya tal zai iya bata ta girman kai kadai zai iya halakar da mutum ujubu kadai zai iya karantar da mutum rashin yarda da kaddara zai iya halakar da mutum da dai sauransu to akwai bukatar mutum ya san wayannan saboda wata kenan ya kare kansa babun adayil khumusi min al iman babin da yake magana cewa ba da khumusi yana daga cikin imani khumusi shine ɗaya daga cikin biyar ko cikin kaso biyar a kasa kashi abu kashi biyar a dauki daya idan an je jihadi an dawo dayan nan wa alamu anna maganin tun min shay'in ko wa anna lillahi kumusahu idan kun je kun yi samo ganima na wani abu to duk abin da kuka yi sai a kasa kashi biyar kashi ɗaya nan na Allah ne kashi sauran kasusuwan kuma sai a raba a wanda suka je jihadi ko yau me yasa aka ce haka me yasa aka ce haka a wata aya Allah ya ce li kaila kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum idan ya zama da kullum an je jihadi an dawo wanda suka je jihadi su suke da chance din su mallaki abin da aka samu na ganima to arziki zai zama na kewayawa tsakanin wadatattu su kadai akwai kuma wanda suke ba su da wannan damar su ba za su iya zama abin nan ba Allah ya ba su uzuri laisa alal ama harajun wala alal maridi harajun ko da mara lafiya da makamo da gurgu da waye Allah madaukakin sarkin sa ya exemptin dinsu a gurin yaki to kenan su har abada ba za su mori abin da ake samu na ganima a gurin yaki don haka Allah ya ce a ware ku musu wannan na Allah ne da manzansa to wannan da Allah da manzansa nan a cikin sa su kuma za a biya musu nasu bukatun sana akwai abubuwa na gyaran masallaci da titi a cikin gari da tona rijiyoyi da gyara wasu abubuwa na al'umma for public usage to shi kuma da shi wannan din za a yi amfani da shi da a ce na Allah ne da manzansa kaga ba za a dauki sama a kai wa Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a taba shi wato hikaya ya ɗebe ya kai gidansa ba a nan ake ajiye shi saboda haka ana amfani da shi ne dan wato kenan tafiyar da wato kenan hukuma kenan ka ga yanzu akan wannan abin da ya zama tilas tatsa a jikin mutane don hukuma ta yi musu aiki irin wanda individual ba za su yi ba a gaba zai zama laifi ba kenan don babu gwamnatin da take rayuwa a duniyan nan ko da gwamnatin makka ne face da haraji dole sai an tatsi wannan abubuwan wadda da su ne za a yi aikin ba laifi ba ne laifin shi ne mismanagement idan an samu ya zama kuma an mai da shi wato kenan personal abi mutane wanda suka tara din kuma ya zama shine nasu amma da za a aiki da shi ne da kamata wannan wato kenan daidai ne mun gane wannan an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbasin yake cewa inna wafada Abdul Qais lamma atau nabi sallallahu alaihi wasallam qal lokacin da tawagar banu Abdul Qais suka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu manil qawmu to wa'ina kuma suwa kenan ya ga jama'a tawaga guda ta zo da kuma bai san su ba kasa a madina sun kawo cappa ya ce to manil kawun wa'annan kuma suwa kenan au manil wafdu ko kuma wannan tawagar fa tawagar ina kenan tawagar wa kenan kalu sai suka ce musu rabi'a mu ne tawagar rabi'a da haka bin kais daga rabi'a kenan suke kenan ko ai mun san rabi'a in ka duba genealogical trend na na rayuwar annabi na haifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta can sama laraba sun rabu kashi biyu ƴaƴan dattijo biyu da mudar da rabi'a ko wanda suka fito ta bangaren mudar sune annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ta cikin su ɗayan bangaren ko mutanen yamama sune wato kenan kabilar rabi'a mun gane wannan sauraka sai suka ce daga bangaren rabi'a suke su ne ko mutanen musallama tilkazabi a cikin su musallama kenan ya fita nake nufi kala sai yace marhaban bil qaumi yace maraba da mutane ko maraba da sannunku da zuwa kenan ko in ji hawashi aw bil wabdi ko kuma maraba da wannan tawaga din gaira kazaya wala nadama tawaga wadda babu kaskanci tare da su sannan kuma babu wato kenan a kaskanta tare da su ba na dama cikin lamarinsu fakalu sai suka ce masa ya rasulallahi inna la nastati'u an natika illa fi shahr al-haram mu muna can gaba da yamama mun yi imani ya kamata ce kuna zuwa da daukan karatun alkur'ani da hadisai a gurinka amma gaskiya ba zai iya yiwa muna zuwa ba sai dai in lokacin aikin hajji kawai a lokacin aikin hajji ne za mu iya ta boga ta da guri yayi nisa ba za mu iya abin nan ba wa bai mana nawa bai naka hadal hayy min kufari mudar kuma tsakanin mu da kai ga wayannan kafiran wannan kabilun kafiran kabilan mudar din nan ga ka anan ga mu anan tsakiya kuma kafirai ne kaga kullum zamu zo mu akwai difficulties da zamu encounter amma da da lokacin aikin hajji kadai zamu iya samun dama mu rika zuwa mu zo mu zauna da kai in an gama hajjin mun koma ba mu dawo kuma sai baɗi kaga sun kawo wata kenan uzuri ko dan haka shawara shine ko murna ka ba mu umarni bi amrin da wani lamari faslin wanda yake mai tantancewa wanda yake dalla dalla a fili za mu iya gane shi shine ma'ana fasulun din kenan ko nukbiru bihi man wara'ana za mu ɗauka mu tafi da shi can garinmu mu je mu gaya wa mutanen da muka baro a baya a gida ka gaya mana irin addinin da ya kamata muna yi za mu tafi mu musulunta mu je mu koya wa mutanenmu su ma ga yadda za su duka yi wani da kula bihil janna kuma aikin da za ka gaya mana shi ne wanda za mu yi shi ko mu shiga aljanna a dalilinsa to sai ya ce musu gashi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wasu aluhu an aisha rabati bayan sun gama ya ba su duk abin da ya kamata sai suka zo suna tambayar su dangane da abubuwan sha muna shan kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wanne ne halal wanne ne haram don mun ji an ce ba a shan giya a nan ba a marahun biyar bi arba'in sai umarce su da abubuwa guda hudu wani hawan an arba'in ya kuma hane su abubuwa guda hudu na farko a marahun bil imani billahi wahadahu ya ce na farko da su imani da Allah Allah shi shi kadai a matsayinsa na Ubangiji shi ne a yi dama tushen farko ko? yauwa ƙala sai ya ce a ta daruna mal imani billahi wahada kun san abin da ake nufi da imani da Allah shi shi kadai ƙalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su ne suka fi sani kaga kenan akwai ladabi a cikin wannan aftaral me ya kawo su nan gurin ba imani da Allah da manzansa ba kuma sun zo sun musulunta ba yau amma yana daga cikin ladabi in kana da magana da babba kullum karka shiga gaba ka tsaya ka ji numfashinsa tukunna ko kuma kana tare da mutum mai hikima kullum ka masa tayin abu ka ji yadda zai respondin to sai ka karu yauwa yau ko na ƙasa da kai ne akan matsala don daga cikin koda kamfanoni ne daga cikin abubuwan da suke haɓakar da kamfani musamman in ka zo ishu na abin da ake kira added value akan abin da kuke producing kullum ana son a ƙara masa mutunci saboda kasuwa to su waɗanda suke na ƙasa ƙasa wanda suke yin abin su ne ake samun sikirin ɗin wannan abin a gurinsu kar kana manaja ka ce kawai zaka directives kullum zaka rika bayarwa a'a tambaye su to ya za a yi kaza kaza ya faru ka ji na wannan ka ji na wannan ka ji na wannan sai kai mare yin waɗannan abubuwan da da yawa sai ka hada ka ce to ai kaza sai ka dora da naka experience din kullun haka ake to kaga sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka sani qala sai yake ce sai yace musu shahadatu Allah ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullahi wa iqamu salati wa ita'u zaka wa sawmu ramadana ya ce na farko shi ne shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah maɗaukakin sarki yau abin da kuke bauta ba su cancanta bauta musu ba kuma lallai muhammadu manzan Allah ne da tsaye da sallah da ba da zakka wasu yamu ramadana da azumin watan ramadana wa an todo min al-magnami al-kumusa kuma duk inda aka samu ganima aka je aka yi yaki aka samu ganima to za ku ba da kumusi ma Allah da manzansa shine abin da za a sa a treasury public treasury a yi amfani da shi don aiki ma al'umma za ku bayar da wannan wani hawan an arba'i sai ya hana su abubuwa guda hudu kuma na farko akwai alhantam na biyu akwai dubba akwai annakir akwai almuzaffa ko wa'annan abubuwa kayan shaye-shaye ne irin nasu na alhantam suka ce aljizar alkadar wa kanar ta hamilu fiha alkamar kaman idan ka je nan garin wayannan mutanen billirin nan akwai wani ruwa da suke kawo wai amsho amsho ne kuma suke ce musa amsho to kaga irin wannan tsimin nasu in baka saba kansa ba in baka saba sha ba Allah in ka sha zai iya bugarwa don sai an sa abubuwan sun yi ɗanyi famentin tukunna to irin wannan sannan idan an ɗanya in an yi ɗanya shi in an yi shi a ɗanyensa aka jika shi idan aka busar da shi shi na yake kiransa adduba shi kuma na ƙir shi kuma da dabino ake yi dabino kansa ana iya famentin ɗinsa ya zama wato kenan ya lalace sai zama in kasha zai iya bugarwa ke da duk wayannan nau'i ne na tsini amma abubuwan da ake yin su kala kala daban-daban saboda haka idan mutum ya sha zai iya bugar da shi to wayannan sai ya hana su sai ya hana sai ya hana su shi kuma al-muzaffa yace me al-wa'ul qati bizzat shi ainihin wato wani abu ne wanda ake sa wannan tsimi din shi kuma in an sa shi da kansa yake daukan takurawa abin ya zama yayi fermenting misali da an ce akan samu mutum in ya zuba kunu a cikin jarka sai a daure ta gam sai a jefa a kan rumfa ya kwana uku in ka bude ka sha daidai ke da wanda ya sha burkutu ana samun wanda suke yin hakan nan to irin wayannan kayan shaye-shaye su ne ya hana su warba ma gala al-muqayyir ko ya ce al-naqir ko ya ce al-muqayyir wa kala sai yake cewa menene ifa zuhunna wayannan abubuwa da na ga muku ku kiyaye su ainihin kiyayewa wa aghfiru bihinna man wara'akum in kun je ku fada wa mutanen garin ku banda shan kaza banda shan kaza banda shan kaza kuma ga yanda ya kamata ai ga yanda aka yi ga yanda ya kamata ai ba da muka yi gaci ba babu ma ja'a annal amala bin niyya babin da yake magana cewa dukkan ayyukan mutum ana wato kenan ba da ladansu dangane da niyyar da take damfare da shi an karbo daga Umar bin Khattabi Allah wa rabbi take da shi yake cewa innamal a'malu bin niyyati annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle dukkan ayyuka wato kenan suna tana da niyya kad taqaddama mun riga mun yi bayani akan wannan hadisi din a cikin wato kenan abin nan ko yawa fara sai yake cewa wa inna mal kulli imrin ma nawa fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi duka zuwa karshen hadisin din mun riga mun yi shi sannan daga ibn mas'udin annabi sallallahu alaihi wasallam qala idan idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi idan mutum ya dauki wani abu ya bayar ma iyalansa suka ci sawa'un abinci ne ko sabulun wanka ko man shafuwa ko suturan da za su saka duk wani ana kiransa infaki duk abin da mutum ya yi ma iyalinsa ko nafakatan na hankar daukan ɗawainiya a cikin gidan haka ne ya hasibu ha kuma ya yi haka don allah maɗaukakin sarki ya bashi lada yana ganin kamar duty ne a kansa allah ya ɗora masa kuma ya sauke fawala hu sadaka to allah zai bashi lada daidai da ya yi sadaka allah maɗaukakin sarki zai bashi lada daidai da ya yi sadaka babu alkawarin nabi sallallahu alaihi wasallama ko ko mu dakata haka addabnu ko addini ne addinu nasihatun babu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa addinu nasihatun addini nasiha ne ran karbo daga dire bin abdullahi albajali yake cewa bai'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala iqami salati na yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mu baya a kan cewa zan tsaye da sallah wa ita in zakati kuma zan ba da zakka wa nusi li kulli muslimin kuma kowane musulmi zan masa nasiha kowane musulmi in naga ya abin da ba daidai zan ce masa ga yanda ya kamata ko kuma naga abin da ya kamata a ce yayi na alkhairi da ya bance masa ya kamata ka rika yin kaza wannan shine nasiha wato kenan ga kowane musulmi har yanzu da gare shi yake cewa inni ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qultu na zo guna nabi sallallahu alaihi wasallam sai nace masa ubayi uka zan maka mubaya alal islami akan musulunci zan maka mubaya cewa zan karbi addinin musulunci fa sharata alayya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to zan kafa maka sharadi to menene sharadin yace wa nusi li kulli muslimin sharadin shine bayan ka musuluntan za ka yi ma kowane musulmi nasiha akan abin da yake daidai ka nuna mutum ga da ya kamata ya yi cikin ayyukan alkhairi ko kuma ga abin da ya kamata ce ya nisanta cikin abubuwan da wato kenan ba su abin nan ba da haka fa baya tuhu ala hada sai ne masa baya akan wannan to haka kenan kaga wannan ma yana daga cikin wato kenan addini ko to za mu dakata nan na cewa lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu da waye kana da mu ba mu ladan sabon da muka kure Allah madaukakin sarki ya yafe mana akwai tambaya